اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم ديدي قوة وهدو watan jumadar ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masallaci mai sunan umar bin al-khattab a karatun at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda yake gudana dukkanin ranar subdu a tsakanin magriba da lisha littafi ne wanda ɗaya daga cikin malaman musulunci ya yi ikhtisarin sahihul bukhari shine sheikh ahmad bin muhammad bin abdullatif azabidi wanda an aiye shi hijira tana da shekara 813 ya rasu 813 Allah subhanahu wata'ala ya mushi jin kai da rahama Allah ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta ya rabbal alamin karatunmu zai tashi a kitabu na hamsin shi ne kitabul mukatib kitab wanda zai mana bayani akan hukuncin al-mukatib hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da al-mukatibi al-mukatibi al-mukatibi shi ne mai gidan bawa wanda zai rubuta ma bawa kansa al-mukatabu ismul maf'ul bawan da za a rubuta ma fansa alkitaba shine rubuta fansa shine aqad itqin bi lafdhiha bi iwadin munajjamin bi najmain fa akthar wannan alkitaba rubuta ma bawa fansa ɗaya ne daga abeban da addinin musulunci ya tabbatar da shi an ce kafin zuwan musulunci ma laraba sun saba aka rubuta ma bawa fansa ka ce wa na jika ka kawo jika ɗari ka zama ɗa duk lokacin da ya kawo waɗannan kuɗin ya zama ɗa in ya gagara kawo su da shi da kinyin kuɗin kuma tun da dama ai shi mallakaka ne kuɗin shi ma mallakaka ne to in har ya ga zai kawo wannan kuɗin to yanzu da shi da sauran kuɗin duka Allah sun koma sun zama kenan mallakinka sun zama mallakinka to musulunci da ya zo sai tabbatar akan wani shi yasa a musulunci farkon wanda aka rubuta mafansa a maza salmanin farisi a mata kuma barira su ne wanda aka fara rubuta ma shi ne allah subhanahu wata'ala ya ce kenan waɗanda ya zamanto suna ƙarƙashin ku fakatubu in ulimtum fihim khaira lalle ku rubuta musu fansa wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أما ولا تكرهوا فتياتكم على البخاري إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى ce waɗanda suke ƙarƙashin ku na bayi ku rubuta musu fansa in har kun sani akwai alkhairi a tattare da su shi yasa siri na ya nemi Anas bin Malik ya rubuta mishi fansa a lokacin ya ƙi sayidina umar ya ce ka rubuta mashi ya kawo ya kwanshi kanshi kaga hanya ce da addinin musulunci ya samar don saboda kawowa ƙarshen bauta babu ma juzu min shurutul muqatab baban da zai bayyana abeban da ya halitta daga sharuɗa al-muqatabi bawan da aka rubuta ma fansa an aisha ta radiyallahu ta'ala anha anna barira ja'at tasta'inuha fi kitabatiha wa lam takun qadat min kitabatiha shay'a قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تعتصب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا قالت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاتقي فإنما الولاء لمن آتك ثم قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة شرط sharhun layi haku wa ausaku daga uwar mumini allah aisha la ƙarin da gare ta ta ce lalle barira ja ta sa'inuha barira ta zo tana neman agajin aisha ya halitta bawan da aka rubuta ma fansa ya nemi a agaza mushi fi kitabatiya kan fansar da uwayen gidanta suka rubuta mata aisha tana da alaka da barira barira tana ma aisha boyi-boyi tana mata hidima sau da haka kenan sai ta zo take neman uwar gidanta ta agaza mata cewa masu gidanta tunda kakan iya sa bawanka ya je yi wani aiki wanda kuma zai dinga za ku dinga kashin maraba walan takun qadar min kitabati ashi'a bata zama tsabiya wani abu ba daga fansai su kuma uwayen gidan nata sun mata zalunci suka rubuta mata ukiya tara suka ce kuma sai dai duk shekara ta ka ukiya daya kenan dole dai ne in yau ta samu in ukiya dubu ma ta sa to kawai ɗaya za a amsa a shekara kaga ba za ta zama ɗiya ba sai ta shekara tara kaga akwai nau'in zalunci ciki halat ila aisha aisha sai ta ce irji'i ila ahliki ki koma wajen uwayen gidanki fa ayin ahabbu in har sun su an aqadi anki kitabataki in biya miki kudin fansar in dunkule gaba ɗayan bada wai kuna wala ukili fa'altu amma wali taka ke dawo karkashina ma'ana jibi take a karkashina tunda yanzu mutanen ce azzalumai ne duk lokacin da ya zamanto akwai wali taka tata a karkashi za su zalunce ta sannan ka'ida wali ce ba a kyautar shi ba a kuma kenan amsar shi kaga wanda ya sayi bawa mallakar bawa shi yake da walitaka na bawa ma'ana shine mai gidan bawa to su kuma ya suke son su kawo zalunci a ƙarƙashin wannan abu ka gani ta ce kenan wai kuna wala ukili in lissafa ma'ana ukiya tara fa'altun aikata haka wannan yana nuna mana mata na sahabbai mata manzala su san da sauran matan sahabbai suna da waɗansu abeban gudanarwa wanda ya sa su da kansu suna da dukiya ta ƙashin kansu za ka ga matan madina suna da mazara-mazara nasu wanda suke amfanuwa wajen noman garka mata wanda suke na makka suna da dabbobi wasansu kuma suna da ta'amulin kasuwanci kamar su ba waɗansu su je su dinga juyawa ana gudanarwa kamar irin su sai da tana khadija radiyallahu ta'ala anha shi yasa zaka ga a cikin su da akwai wanda suke da wadata sai zaman to kenan an rage radadi wanda yake na talauci a cikin al'umma kuma ya nuna mace tana da damar ta yi tasarrufin kudin ta ayyuka na alkhairi sai dai kawai shi miji za ta mai shawara ne an san ta mun shawara kaga nan gurin Aisha ta ce zan lala wannan kudin duka fa zakara dalika barira li ahliha barira ta ga ma uwan gidanta fa abau wa ƙaru suka ce in sha an ta tasiba alaiki faltafa'al in tana sam an ta tasiba kawai ta yi don Allah ta lissafa ta aikata wai kuna wala ikilana amma dole mu muke da walicinki qalat sai ta ce fa zakara zalika li rasulullah sallallahu alaihi barira sai ta ambata ma maki fa qala la rasulullah sallallahu alaihi sai maki ya ce ibta'i ki sai ta fa'atiki kuma ki antar da ita fa inna mal wala'u liman ata ai walici na wanda ya intar da bawa ne aisha radiyallahu ta'ala anha yana daga tabarrukinta da ayyukan alkhairinta sai yan bayi ta intar ko lokacin da ta yi alwashin rashin yi ma abla bin zubair magana daga baya kago na ya deja da ta sayi bayi masu ɗumbin yawa ta dinga rabawa saboda ɗiyar sirina abubakar ce wanda kuma kaga sirina abubakar shine qur'ani ya sabko ya bayani akan kyautar shi saboda haka kenan fa ta iya fa inna mal wala'u liman ata thumma qama rasulullah sallallahu sai ma ki ya tsaya fa kala yace ma balu unasi ma balu unasi menene halin wasu mutane wani irin hali ne ga wasu mutanen yashtartuna shurutan suka zama suna ginde wasu sharuɗa ne su fi kitabillah sharadin da babu shi a littafin Allah a ka'ida abinda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda musulunci ya sani walici mallaki ne na mamallakin bawa manista rata sharɗan laysa fi kitabillah duk wanda ya kirkiro sharɗin da babu shi a littafin Allah falaysa lahu to wannan abin baya halitta a gare shi saboda haka dukkanin wanda zai kirkiri wani sharɗin da yake sabanin abin da alqur'ani ya karantar falaysa lahu wa in sharata mi'a sharɗin ko da sharaɗi ɗari ne zai zamanto ya gindiya sai zaman to tamkar ya shar'anta wani abin da babu shi a cikin qur'ani amla mushraka wa shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah shartul lahi ahqu sharadin Allah shine mafi cancanta wa awsaqu shine mafi amintuwa saboda haka a sharadi kuma wanda yake na mu'amala na na cinikayya dukkanin wanda yake mallakar bawa shi yake da mallaki na walici na bawa wannan ya bayyana mana kenan sharadin da za a gindaya ma mukatabi in dai ba sharadi bane wanda yake sananne to wannan sharadin abun watsarwa ne shi yasa nafsa sai ya bance kalar da wannan sharadi yace kilala kudin sa mata sharadin sai a shekara tara zalunci ne wannan ba aiki da shi sa mata sharadin cewa su suke da alwalanci wannan ma sharadi ne wanda yake ya saba ma cinikayya da mu'amala shi ma abun watsarwa ne wannan hadisin imam al-bukhari ya maimaita shi a wajen guri 25 a cikin sahih rijali wanda a cikin kitabul masajid ya maimaita shi inda ya istishhadi da shi babu zikr al-bai'i wa shira' al-minbar fil masjid kaga ai manzo Allah sassan sai ya hau saman minbari a cikin zakka babu sarqa alal mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda an ba barira sadaka kuma barira sai ta ma annabi sassan kyauta da a hadisin a kitabul babul bai'i wa shira'i ma'an nisa'i sai da sai da tare da mata kaga Aisha ai mace ce kuma ta sai barira sai kuma a babun idza tarata shurutan fil bai'i la tahillu in aka ginde wani sharda a ciniki wanda bai halitta ba wannan cinikin watsatse ne mutum ya ce maka to na sai da maka wannan motar amma da sharadin ba za ka je ba da shi murya kace me yasa ya ce to wanda ya saya mini shi yana murya kaga yanzu ka je ga an yi abin nan akwai matsala sau da haka ba za a to wannan ma watsatse ne kai da ka sai da ai mallakar shi ce ba murya ba duk inda yake so ma ya tafi da abin shi na ruwanka a yi ta ku babul bai'i wa hibati bai'ul wala'i wa hibati cinikin walitaka da kuma kyautar walitaka jibita sai kuma isti'anatul mukatab wa su'alin nasi ma'ana wanda aka rubuta ma fansa kenan ya nemi taimako kuma ya roƙi mutane kamar misali mutumin da ya ɗauki hamala shi ma kaga ya halitta ya yi wannan mutumin da aka ɗora ma wata diyar da zai bada shi ma wannan sai kuma bai'ul mukatab idan radiya kenan sai da mukatabi in har ya yarda sai kuma idan qala mukatab ishtarini ishtarini wa tuqi fashtarahu lidhalika bawan da aka rubuta ma fansa sai ce kai ka sai shi uwan gidan shi sun ce ka kawo kaza ka zama da kai kuma kuna wata hudda da shi sai ce wani an rubuta min fansa kai sai ni in ka sai ni ka yantar da ni kun gane kenan shine abin da ai barira ta zo ta kuma Aisha ta sai ta ahiba babu qabulul hadiya karbar kyauta saboda a cikin hadisin daga cikin abin da ya sabka kan barira akwai kenan kyauta da barira ta wa nafsa salam na zakat da ita aka bata sai kuma ta dafa naman ta aiko ma manzar sassa a shurut babu shurut wal bai'i sharda da kuma cinikayya sai kuma ba ma juzu min shurutul mukatab idza radiya bil bai'i ala an ya'ti sharadi na sharuda na mukatabi in har ya yarda da sai da akan zai intu sannan a babu ya zo dai allo babu shuruɗu fil wala sharɗa wajen walitaka wannan ba a karɓar shi sannan ya dai maimaito a babul mukatab wa ma la yahillu min ash-shuruti allati tukhalif kitaballah da kuma abin da ba halitta sharɗan da ya saba ma qur'ani a talaq babu shafa'atu nabi fi zawji barira alhurma da annabi sai ne ma a kenan abu na uku da ya zo akan barira kaga da aka saye ta aka yantar da ita shi kuma mijinta mugisa kenan a lokacin ta zama ɗiya kaga tana da zaɓi ba wai mujarradin miji bawa mata bawa sai ta yantu arme ya warware a sai dai tana da mi tana da khiyari ko ta zamana da shi ko ya sake ta to kaga a nan gurin shi ma mugis ɗin ta ce ba ta yin arma kuma shi yana matuƙar santa aka zo gurin manzara sassalam lannabsa yana tare da abbas ibn abdul muttalib hawaye yana zuba a kumatun shi kaga maza sun sha wuya kanka yi mamakin dan kaga wani yana kuka kuma su yin kuka to kaga dan kaga yana kuka karka yi mamaki kaga ga irin su mugir radiyallahu ta'ala anhu yana ta kuka kuma ita barira ta ce sam ba ta bukata har ma nan salasalam a lokacin aka zo ya zo ya ka kuka neman agaji a nema mai alburma a lokacin ta ce to in umarni ne Allah ya maka ne mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim an ba mu'mini mace ko namiji bai da wani tacewa in Allah da manzo suka zartar da wani lamari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a babe ne na shawara nake baki in kin ga ke wannan ra'ayin ki ne to kaga a ka'ida ta san in ta zamna ba ta san shi ba za ta iya mishi biyayya ba kuma sannan tana da dama tana ga tana da yanci ta zamna da shi su ai hidiya diyan nan a kama su mallakar wani ne shi ma baban su bawa ne to ina ga kuma su kansu diya to kaga wanda yasa annabi sassan bai tilasta ta ba shi kina ka bari a matsayin wannan har ma ya ce ma ba su bin abdul mutalib kale ka irin yanda mugis yake mutu akan san barira da kuma kiyayyar da ita kuma take mushi kaga da ya kamata ta kalli hawaye na kuka ai sababi ne da zai sa ya ta dan ji tausaya mushi to kawai ko uwa ma kawai zuciyarta ko a gama kawai ita haushin shi ma take ji ma ga gani haushin shi ma take ji wa aina rida an kulli aibin qalilatin kama anna aina suqut tubdil musawiya kaga idan yarda duk wani aibu ba ta ganin shi in mutum yana sa abu duk aibin abin bai gani kaga in mace tana son mutum kukuna sai ku ga me abin so a tare da wannan menene ma yasa take sa wannan ka gani ita kuma ka ko wannan duka ita munin ma shi yake burge ta ka gani to kuma idan ki kuma ita kuma ita kuma idan da take ki duk abu mai kyau ma sai ta gama muni ne ma ita ku abin da ma kuke gashi ne ita haushe shi ma take sai ta ce ma ina ruwana da kudin shi ta gago ta wani shi yake ci da sai ta ce ina ruwana da shinkawar shi in kuna so shinkawar ma da yake ka gidan ni ka aba ni ina ruwana da shinkawar shi ka gani karshen tuka tuka wai tun da shi yake kawo shinka yake sayin shinkawa gidan ka gani shi yake rike da gidan shi yake mata kaza shi ya biya mata jami'a to tun da haka ne ma shinkawa wai tashin da ta ina ruwanta da shinkawa gagari to wannan shine kenan kama aina kama anna aina sufudu tabdul masawiya kamar yadda idan kiyayya tana bincikowa miya gwagwa he muna na abubuwa kawai munin za ta dinga gani ita munin za ta kawai ce ga ku abinda ma ke buri ko ita ce buku ga kaza kin ma kawai ce ita ce ni wannan ne ma ke ba haushi ni haushin na shi ma da nake yi wai da yake gama shi kaza ni wannan shine ma abu haushin ku abin da yake burge ku lakarin to saboda al'ilfu min Allah wal firqa min shaytan kauna daga Allah ce kuma i kuma daga shaytani ne al'ilfu min Allah wal firqa min shaytan kauna wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum walakin Allah allafa bainahum ka gani wani ne wai lokacin ana ce mushi a takwashi shi wa a takwashe shi wa a takwashen saboda muni ne ake ce a takwashe kuma ya zama kawai ita ba wanda ya birge sai a takwashen kaga shi a takwashe shi ya ba mutane ya ba mutane kanwa hake ya ba shi kashi shi kashi nan da muni ga abin nan ka gani to haka ne za ka ga abin mamakin haka diyawa wani lokaci akwai wani dan ustaz yana jami'a a kano iya jami'a yana ga bawa zuwa hira kuma yadda da ka sa gani abin mamaki in ya zo hira har da kulikuli a jinin shi don bawa ko a kusa da gidan yake sallar sallar lisha kawai sai ya zo shi da kulikulin shi Allah yana abin nan yana fama abin ka ATDN da sai iya zance babu abin nan kaga saboda haka wannan hakan ta girkukan wannan matashin wani yana ta mata wahala yana ta wahala yana fama da abin nan kaga har ake cewa to kiya ta ce eh ni matsiyaci nake so wance ce to gaskiya ni tunda ta ce matsiyaci take so ba wai talaka ba ta ce matsiyaci ya ce kawai shi ke aka yi birkawa mutumin nan wanda da kulikuli fa a jirin shi karshen dai kale kale duk da kulikulin mai dan gishiri ne tafaffan nan da ake yi suna su ba kamar namu bane haka ne abin nan su yan gusum na zaka wani dan tababbe ne to amma koma dai yake kawo kulikuli ne dai an san kulikuli abincin talaka ne kuma wanda zai zo dai kaga kuli-kuli don a jima ana yi ne tun da aka sha za aka ci za a yi ta shan ruwa irin tsari ne na bagwari a abubuwa ne duka na dabaru wanda za a ci a jima ana yi riƙe ciki to ka gani amma kuma abin mamaki ba da ya ƙarshe kuma kawai ya ƙi bai aure ta wallahi ƙarshe da ya samu aiki mai tsoka wallahi da ya samu aiki mai tsoka an kaka kawai ƙirƙiro ta fitina ce to kaga magana wancan da ya ce tun da kika ce matsayaci ga shi kuma ya tabbata to abin da abin muhalli shahid din shi mutumin ba ga kyau ba babu ba kyau bane kuma kaga ba kuɗi ba gare shi amma kawai lokacin ta jarata sai da shi ne ya kiya ce ba yi ka gani to irin shi ne nan ma mu bi su da barira a yaman da nuzur babin ida'a ta ka fil kafara liman ya kunu kaga ƙa'ida sun zamana ai tare matsayin ma'aurata kuma sai ita ta samu wata baiwa ai kamata ya a cego ta jure koma ne tunda sun zamana matsayin miji da mata liman atar fil kafara shi ma maimaita a fara'id babul wala liman ataka wa miratil laqit sannan kuma a babu sahiba wajen guri 25 imamul bukhari ya maimaita kuma wanda bukhari bai ƙilla ne ya maimaita hadisi face akwai wata fa'ida isnadiyya ko kuma ta matani shan bamban tsakanin wancan da wannan baya maimaitawa kawai haka babu wani abu illa guraren da suke ‘yan kalilan kitabul hiba wannan kitabu na hamsin da ɗaya zai mana bayani akan alhibatu alhibatu shine kyauta lokacin shine isa li shi'il alghairi bima yanfa'u malan kana aw ghairu sadar da wani abu ga wani wanda zai amfane shi ko dukiya ko wani shi a shari'a shine tamlikun bila iwadin fil haya kamar la kama mutum wani abu ba tare da ya baka wani kambaci ba a rayuwa dukiya ko wani abu kamar la kama mutum shine alhiba babu fadalil hiba wannan babu zai mana bayani akan fadalar kyauta a musulunci wannan zai bayyana mana kaɗan daga fadalar da kyauta take tattare da ita ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya nisa al-muslimat لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شا daga abu hurairah Allah kare yarda a gare shi daga maki sallallahu alaihi wasallam yace ya nisa al muslimati ya ku mata na jama'a ta musulmi ya nisa al muslimati ko kuma ya nisa al muslimati ya mata waɗanda suke musulmi sai zama a babe na kenan babe na jingina sifa zuwa ga jingina musufi zuwa ga sifa kenan musulman mata musulman mata saboda haka musulmai a jinsin kuma mi kaga aka ce musulmai za a dawo maza ko kaza kenan nami na wanda suke mata ya nisa almuslimat ya ku mata waɗanda suke musulmi la ta haƙiran najaratu li jaratiya la ta haƙiran najara makwabciya kartarena kattare na lijaratiha muhudan lijaratiha abinda za ta yi kyauta shiga makwabciyarta ko kuma shay'an ko kuma ma tu'ti lijaratiha la taqiran najaratun kar makwabciya tare na lijaratiha abinda za ta yi kyauta shi ga makwabciyarta walau firsina sha ko da kuwa kohoto ne wanda yake na dabba kenan la taqiran na ma tuhudi kattare na abinda za ta yi kyauta shi la ta haƙiran na muhuda kattare na abin da za ta yi kyauta la ta haƙiran na she'an kattare na wani abu ko da ya yake lijaratiya wanda za ta ma makwabciyar ta kyauta wani firsi na sha ko da kuma kofato ne na akuya ko kuma tumciya wannan ya nuna fadalar da kyauta take da shi ya sa ma ba ta da kaɗan ake cewa kyauta ba ta da kaɗan kaga a ƙa'ida wannan kohoto ko kuma maƙyangyama kaga kalla ne a samu tsoka a cikin maken gyama a nama ƙwabrin dabba kaga yana da ƙaramcin nama da kuma tauri sau da haka wata ma sai kaga ƙwabrin babu wani abu wanda yake na nama to ko da ma wannan ne ga ma'abuta dabbobi ma'abuta kiwo ka ɗauki maken gyama abu ƙasan taura tauran wannan ka ba da me za a samu wanda akwai wadatar nama to wai ko da shi ne aka dawa a babe na ƙilla ko da shi ne abin da ba bakin komi ba to kar a ga cewa wannan abin duka ma nawa yake a nan gurin to ina ga rabin kilo na namu leƙawa ka gani wannan ana zancen zance ga waɗanda suke da wadatan dabbobi wanda makiyaya ne su ake ma wannan magana to ina ga kuma birane wanda babu wannan abin ka gani la ta kira ne saboda me amfanin da alkhairin da kyauta take da fadalan shi tana sa kaunar juna wannan makwabciyar da zaki dauka ki ba la'alla macen tana da juna wataran ita ce za ta zo ta kama a kai ta asibiti wataran ba kuwa ita za ta kira inda ba dan ita ba da ta hallaka rayuwarta ta ta salwanta wataran ita ce wani abu mara daɗi butan gazi ne wuta ta yana za ta zo ta sa wani abu ta bice ta kashe mata wutar inda ba ta yi haka nan ba da ɓanna ta faru to ka gami wannan makwabciyar ko da yaya za ta zamanto ta bada kar ta zamanto ta rena wannan alkhairi din na wadda za ta yi mata saboda fadalan kyauta a musulunci wannan hadisi imam al-bukhari adab ya maimaita shi babu la taqiran najara li jaratiha makwabciya kar ta rena kyautar da za ta ma makwabciyarta so da yawa zaka ga sai a ce to abin nawa yake ma ka zabe ce me muka ci me muka bada me muka ci me muka bada a nan gura ah anan sassa ya ce ma abu zar za ta bakta marakata fa aksir ma a hawa ta'adi jiranak in an da watan tabbashi a yawaita romuwai a bibi makwabtan da wannan romuwar su sai biredi su dangwada kaga ai wanda ya ci romuwa kamar ya ci nama to in ba naman ma a dan kamfata musu ko da gida ɗaya dama da hagu a yi wannan abu to wannan alherin da aka rasa shi sai dai a watsu kafahuwa sai dai a yi kaza kwano bai shiga kai an kai yadda ko mutuwa aka yi kwanon makwabci bai shiga gidan makwabci mutuwa dai wanda aka ce in an yi a ɗauki abinci a kai in kuma kaga wani abinci an kai shi hei biki bayan di mace za ta samu kwano mai kyau ta zuba ta kai saboda biki bayan di ta kai abinci amma da sunan makwabtaka ɗauka kai ma makwabta wanda wasu naman daga sallah ya sallah to shi yake sa hassada yake sa rashin jituwa yake sawa abin nan annabta sai na cewa tahadu tahabu ku dinga musanya kyauta sai ku kaunaci junanku annabta sai ce fa innahu yadhabu wahar sada yana tahiya da duguli zahin kirshi a wutarwa ya ce yadhabu dagnan qalb yana tahiyar da jin haushi na zuciya wani kwange da jin haushi to da shi ake ci ya dinga jin haushin ta kare ma bartagi ne ba miji bane ai miji ba dan goyo bane rabu da ita gire in ya shaɗa ta da ƙasa bar ta gire mun ga kaza amma in ana ci da ita ai ba ta so ba ki samu matsala go in ana ci da ita da in mace ta yi hushi kan mijinta ya je bi ko makwabta suke tashi sai su tahi su je su bibiya su yi kaza in tana daidai su ma uwayen su mata haɗa gaban uwaye su haɗu kaza kaza kaza wannan miji yana mata a jakunanta ba kaza a maida ta armiyar zamna saboda ana mutunta da abin nan sai ka samu inda tsohuwa anguwa ba ta ɗora tukunya matan da suke masu ƙarhi suna ba ta sau da su matarar tsohon za su yi san baya rayuwa za ta yi amma duk yawanci tsofaffin mu sun zama mabarata da zara an zo tsohuwa ba ta ragalihu ba ta aihu ba ko ɗiyanta sun mutu to ƙarshen makomar ta bara ina tsaya na ɗabin da tsohuwa za ta ci wanda bai wuce ba ka cika hannunka guda biyu a bata kwano dai na sahira na marice amma zai ga duk matan da suke anguwa babu matar da za ta ɗauki nauyin abincin wannan tsohuwa kin ko ta dinga ɗan ɗora tukunya tsohuwan ko kuma sai wasu jikokinta gonakin targacin wata uwa duniya sun dinga ɗauko abinci suna kawo to kaga yaushe za a samu alkhairi cikin al'umma wani aisha radiyallahu anha anna qalan li urwa aisha ta ce wa urwa ya bana ukhti ya dan yar uwata nan gurin ta faɗi kenan dan tausaya da kuma abin nan irin wannan usulubi asalibu ne wanda suke shayowa tausaya da abin nan ka ce ya ɗan ɗan uwana ya kaza ina misali irin wannan usulubin ɗan yayanka ko ɗan ɗan uwanka ka ce ɗana ko kaza ina to yakan sa wa yaron sai ya ji a cikin shi kenan da kwai wani nau'i na tausaya shi kuma sai girmama ka sau da haka ya bana ukhti ya ce ta ce ya kai ɗan ƴar uwata in kunna da nan zuwa ilal hilal lalle mun kasance mukan sauraron jaririn wata sun malhilal haka mai dakon wani jaririn wata salasa a hilla watanni uku fi shaharai ne jariran watanni uku a cikin wata biyu kwana sittin wa ma'uƙidat bi abiyatar sula su salam naro ba ƙyasta wuta ba a gidajen manzara su san guda tara za a shahe waɗannan jariran watanni uku ma'ana a yi kwana sittin ba tare da an kyasta wuta ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen shi gaba ɗaya fa qultu ya khala kaga shi kuma girmamawa ya khala ya am qul la ilaha illa kalimatu uhaju laka bi anillah amma haka sai kaga da yana kiran sunan dan uwan baban shi uwan baban shi ko wannan yanan baban shi yana cewa wani saboda tsabar rashin tarbiyya wani kawai kaga to ina alkhairi cikin wannan shi yana gaba abin da shi ba girmama shi ma kuma bai sa shi a shika ba ta yadda zai gane cewa wannan lalle kam shi ma babana ne saboda ya saba ganin alheri sallah ce ka mushi wani kaya wani da abu ne ka saya mushi wancan wani da ka yi wancan abu irin da yadda za ka ga misali da yan ɗiya ce da ta ɗiyar ƙane kowa wani zai sayan mata kayan arme gaba ɗaya amma zo za a ce to ai mu kawai yan gudunmuwa ne eh wane ne da ne kawai gudun abin da ka samu ne kawai inda jika biyar ko kaza ka bada kuma ka ce yaron ya batta ma biya to na biyayya za ta maka ka gani amma ƙa'ida duk inda ɗiya ce ta sa ka ce kai bari ni zai kaza kakka sai komi duk ni zan sai a banza ma ana yin wannan abin a banza ma me zai rage maka balle ga wanda yake dan uwa to amma haka sai ka samu mutum yana da abincin shekara guda kuma gehe ɗaya wani dan uwan nashi a ce yau ne gobe ba a samu ba shi kuma zai sai abinci wani shekara guda ya shirge gidan shi amma karan shi ko wanshi shi kuma ana ca ana take-take ana tawama da wahala ɗiyan shi suna lakwar mai tsada amma ɗiyan ɗan uwan shi an ɗora musu talla suna yawo su ta gwamnatin ma ya gagara mai taban zan ma ya gagara suna yawon talla shi kuma nashi ya ɗauke su ya kai su mai tsada ga na dan uwan shi ana koro saboda kudin kojas ana koro saboda kaza ka gani to kaga akwai matsala in ba kai hata da makarantar nan ta islamiya yake ga wani sai dauki din shi sai kai mai tsada idan dan uwan shi ana koro su saboda kudin wata saboda teni saboda kaza wanda duk zai iya wannan hatta da wani irin wannan wani kudin kojas wani kudin abin nan sai ka samu anguwar da tana da tulun masu kudi sai ya zo a yi ta faɗin banza-banza da mutum ɗaya wanda zai iya ɗauka shi amfanin kuɗi kamar ba haika ɗauko ƙara raba ma mutane ba wani abin da duka al'umma kamar za ta amfana da shi ɗiyanka suna makaranta duba wasu marayi biya musu kuɗi tare da ɗiyanka a zakulo masu an zo ekwal wani kaza a duba waɗanda ba yi musu to iri irin wannan to balle kuma ɗiyan yan uwa na kai tsaye fakulta ya kala ma kana ya ishikun me yake rayar da ku qalat al-aswada ne babba iya guda biyu at-tamr wal ma kaga gidan manzo Allah ma kana ishikum ba wai zama ba suke kenan kaga babu wani wanda zai ce ya zamna kwana kaza bai ci ba abinci ko ba wane ne ko ba kaza dole sai ka ci abinci shi yasa gabarai suka ce mali hada rasul ya kula ta'amun shi fil aswaq amma ce ma ga wani wali ya shiga halwa kwana 40 kuma bai shiga ba da guzuri to kaga manzala sassana ma kana ya ta'annasu fi ghari hira yakan daukan kuma guziri wajen sayyidatana khadija radiyallahu ta'ala anha in ya kare koma ƙara daukowa irin yadda zaka ga yayin mutum ya je shiga itikafi kuma ba guziri ba bai ce ba a kame abinci bai ce ba a yi kaza kawai saboda tsabar salon bara ya za ka shiga itikafi ba a kama abinci ba abinci ka je ka yi itikafi kana bara kana make-make ka je ka zauna ka ci abinci wancan ka ci abinci wancan ko mutum ya tayi itikafi bai bar ma iyalin shi guzuri ba shi uban dabara to wani irin guzuri ne wata zawari fa ina khairu zalik taqwa akwai masu wannan kawai sai je hannun shi goma bai sa ba a kai mai abinci bai kaza ba kawai sai je itikafi yana raba rabe yanzu in mutum biyar ne sun yi tanadin abincin mutum bakwai shi ya zo sun zo sun shiga to ya kace su ai ku biyar kun zo kun ƙara ƙaruwa shi kuma an yi lissayin abin to kaga wannan duk kuskure ne irin wannan abu al'aswada ne bakake guda biyu na alat taghlib ne saboda dabinan madina mafi rinjayen su bakake ne to sai aka rinjayar da ruwa tunda ruwa ai ba launi ba gare shi to sai aka ce al'aswada bakake guda biyu aka rinjaya kenan da bakin dabino aka wancan ruwa Allah na karkana li rasula sasan jiran sai dai ma yana da makwabta minal ansari daga mutanen madina kana lahum mana'ihu su kuma an ba su karo na dabbobi su ma makwabtan talakawa ne mana'i jam'i na maniha maniha kamar karo da ake bada an baka wasu tumakai ko awakai ka dinga ba su ciyawa mallaki na ne kana tatsan madara kuna abinci to su waɗannan wanda aka ba karin dabbobin in suka tatsi madara sai su aiko ma annabi sallam hadiyya tace to shine muke samu wa kanu yamnahuna rasulullahi sallallahu min albanihim suna ma ma'aiki salasan kyautar madarai fa yasqina sai dinga shayar da mu kaga rayuwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kyautar makwabci ga makwabci kaga yanzu wadancan makwabtan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suke kyautar abin sai ake rayuwa da wannan abin gidan maki sallallahu alaihi wasallam mutun nawa ne wanda kwana abinci za a kawo gidan inda ba ka ba da gidan ba za a ci abinci ba a da zaka go sai a Ankara in aka ga ba a ga hayaki ba to ko sai a zuba abinci daga can gurin da abincin da za a je na dumame sai a zuba sai a bada in ka kai abincin gidan mutanen kuma sai ka ga ba a dora ba tukunya yanzu ne wanda aka samu abu amma da duk kusan rabin gidajen garin da zaka duk da yawa ba a dora tukunya mazajin duk leburori ne eh an wuta ne kuma an je wani ba a samu to yi kaga duk ba a dora wani sai ga rogo ya baya rojen magarba ya danyi dabara je so ga rogo a so wani abu amma ba kunna tukunya ba aka dora kaga sai mu gode ma Allah sai mu gode ma Allah da duk gashi nan kuna masha Allah da ginin su mun tsima wanda ya bari yana wadi ba irin su benin nan na mammani zuwa ake kallon shi lokacin da aka yi mutum zai hawo abin na je ganin benin mammani an yi beni an yi kaza ka gani ma an zuga shi nan gurin masha Allah komai kawai da talaka da mai kuɗi duka abu kawai ya zama sai mu gode ma Allah ka gani komai ya wadata alhamdulillah to wai ta zana rabu kuna ai shakartu la azidan naku an huta da gamin hannu mace tana ɗar mazani in ya mutu a tsaga shi a farka shi daga tsaki a haɗe can kuma a ɗora a ci gaba da yi gamin hannu ka gani zanen ne in ya mutu aka kashe shi sai a farka shi daga tsakiya kuma sai a ɗauko wancan sai a gama shi ne gamin hannu kuma sai a ɗora a ci gaba da yi ka gani saboda baƙin talauci zanen ne za a shekara goma da shi a shekara biyar ka ga yana tusgewa yana abin nan a tanwa to kaga duka wannan abin aka wuce mataki ai sai a gode ma Allah tare da talaucin wancan lokacin kuma akwai taimakekeniya tsakani da juna da wuya a dawo shinkafa a wani gida an kai ma makwabta in dabba ta aihu aka tatsi nona in aka yi dakashi duk sai an aika ma makwabta cewa tumkiya ko akwai gidan nan ta aihu shine aka kawo dakashin kare ka haka gani su ma kuma suna murna kai masha Allah akwai ta aihu Allah ƙara arziki su ma suna jin daɗi da ƙashewa wai ma da ta abin amma da ƙashe wannan sai an aika ma makwabta ba za a ci ba ba a basu ga gani ga karamci ba amma ana rayuwa ta jin daɗi in wata musiba ta samu mutum ya ga gaba da ake zawa in kukan ne duka za ka ga ana ta kuka yanzu kukan na munafunci ne musiba ta samu mutum ana yi to kukan na munafunci saboda wani ma daɗi yake shi yana caci alama ai ga irin ta saboda yana ga abin babu shi a ciki to kaga wannan duka makarimul akhlaq din nan shine muka gada a musulunci kuma shi yake sa kauna da soyayya shi yasa Anas ibn Malik diyan shi yana umarta su da yin tabadulin kyauta a tsakankanin su yana sa su dinga kyauta tsakanin su da juna saboda a samu kauna juna da wannan da zumunci kamar diyanka ka dinga sa suna kyauta da juna to sai dinga sa ana samun zumunci da kauna juna tsakankanin su amma ya zama ba su irin wannan to shi ke sa sai karin ganin kiyayya a tsakani da juna gehe ɗaya ya nuna mana irin rayuwa ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babul qalil min al-hibati sai kuma karam kadan daga kyauta an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ila zira'i da za a gayyace ni walimar da aka yi da dawa zira'i au qura'in au qura'in ko kuma maƙyangyama la'ajabtu da na amsa wala uhudi ilayya zira'u inda za mun kyautar zira'i au qura'un ko maƙyangyama laqabiltu da na karba ma'ana annabi sallallahu yana nuna mana ko kaɗan ko da yawa ba a raina kyauta iya daga alama ƙaramin mutum raina kyauta da aka maka alama karamci ce kaɗan ba kaɗan ba da kaga ba annabi sallallahu abin da ya so a nama nama na zira'i karfata ya ce to in shi aka gayyace ni zan je in ma maƙyan jama aka gayyace ni shi ma zan je ma'ana ba zan can walima a ce ma ta talaka ce ka ce kayan mun je ma kawai ka zane wacce walima a insha Allah za a sha shagali ai mun ga kaza to anan sai ce kowanne kuma shine ɗabi'a karimi kakkare na kaɗan ai ƙauna ce ta sa mutum ya ɗauka ya baka kar ka amsa a fuska tare ne koya mutum ya ɗauka ya baka wannan kyauta karɓe za ka ga irin wannan abin na alkhairi da yake samuwa sai ka ga in mace ce ta aihu to dangi ko irin wannan ɗan zagayen da mace take in ta yi aihuwa gwari za ka ga kayayyakin sai da dama in za ta tai da wani yaro take tayya saboda shi yaron shi zai riko alherai sabulai ne ne ne duka zai ta tattara na zai dan jaririn sai ka ga ana ta min alheri ya ba shi wancan a ba shi akuya tuni an mai dan ba na arziki a ba shi wancan a ba shi wancan haka za ka kuma yanzu da wani dan uwanka zai ɗauki wani zobe maka kyauta ya baka kyauta za ka ga abin yana da muhimmanci wajenka ya ɗau wani abu ya baka za ka ga kamar ka yi mahimmantar da shi akan abin da ka saya sau da kana ga kyauta ce wane ɗauka ya bani ai kyautar ƙauna ce ta sa ɗauka ya baka kyauta ka gani to amma irin abubuwan sai suka zama duka ana watsar da su duk babu su ka je kama ɗiyar ƴar waki ko ɗan ɗan uwanka ko kaza kyauta ka ɗauka ka mushi ko da tana gidan aure tana gidanta za ka za ta ce wance ta yi kaza an yi kaza an yi kaza to sai shi dan wai dinga jin ashe wani masoyi ne ashe akwai kauna ashe kuna mutu ma akwai kaza ko amini ya ma amini shi shine za ka ran abu kai ne guda biyu in matar wancan ta ayo shi zai yanka rago shi ma shi zai yanka rago wancan shi ma shi zai yanka rago wancan haka za a yi ta irin wannan wai saboda dai abubuwa na kaunar juna da abin to wannan shi yake sawa zumunci da abin babu kabulul hadiyatu babu kabul hadiyatu sayd wannan babu yana karanta da mu halaccin karbar kyauta ta farauta kamar mutun yayi farauta sai ka ya maka kyautar naman farauta ya halitta kamsa ana nas radiyallahu anhu qala zaka ga mutanen da suke daji in an samu baki to wasu akan fita a je a yi farauta wani nama na saboda in dan birni ne ai ka saba cin naman dabbar gida to zai a kawo ma naman dabbar daji saboda zaƙin nama a kama wani bakon abu sai a ji a samo ma murge ko na barewa ko na abin nan a muku guzurin shi ka gani tare da ganen gidan amma don wai ku ɗanɗana wannan wanda ba ku saba ba to shine ka ga mutum yana son zuwa ƙauyen yana son zuwa ƙauyen babansu ko ƙauyen mamansu ai da kaga ana son zuwa ƙauyen da in ji an bashi kaza an bashi waye an bashi akuya an bashi an tattaro arziki to dole ita ma uwar ta ce yaushe zamu je ziyarar amma amma ta ga aka je ma bakar wahala ce yara sun zo da masassara babu wani abu zai ce kai wannan bakin ƙauyen ne diyana ba sun je ba da suka yi zai da suka kusa mutuwa saboda ba a zo ba da komi to kaga duk ire-ire wannan abubuwan su suke gyara zamantakiya ana nasa radiyallahu anhu qala an fajina arnaban bimar zaharan mun tunzuro wani zomo a mar zaharan fasa alƙawun falagabu sai mutanen suka yi ta ƙoƙarin kama shi gabaɗin sai aka gashi fadaraktuha ana sai ce ni kuma sai na cin mushi saboda kaga shi ana su yaro ne kenan zai iya gudun da su wancan musulmi duk sai aka gashi falagabu duk suka gaji wa ma masana min lugu fa khattu ha ana sai ce he na danko wannan zomo fa taitu biha aba talha sai na zoma abu talha fa zabaha ha yanka wa ba ta biha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi warkiha sai aika ma manzara sassan tsagen mazaunin kenan tsagen shi na bangaren gefe da an kashi biha ko kuma cinya kaga a zomo nan yahi tsoka mai laushi to sai aika ma manzara sa wannan ke na kaunar sahabbai ga nan sassa gurin ma da za su ba shi kyauta sai da ya zaɓi gurin da ya yi daɗi a cikin zoma abakida fa qabilahu ma ki sai karbo wannan kyautai wa fi ruwaya wa akala minhu annabsa sai ci wannan ya nuna kenan halaccin karbar kyauta na koda abin farauta ne mutun ya farauto ya kawo maka shi kanshi karbar kyauta ai yana sawa jin dadin kamar mutum ya ce a kai bar shi kenan nagode nagode wannan wani irin abu ne kyauta fa aka maka ce a nagode ko bari shi kenan nagode a dalilin in baka so amshi ma ka ba wani me matsala ka ɗauki misali kama mutum kyauta bai san ba yaya kai kace jin abin da ka ɗauka ka bar shi sai ki amsa sai dai in misali wanda zai kyautan ne sai zama in ya kyauta kuma ya yi gori kamar yadda wani ya zo ya kama nafsa salam kyauta da ya kawo kyauta kuma sai nafsa sai ya mushi mukafa sai ya rena abin sai manzo ya ce to na ƙare karɓar kyautar mutanen ƙauyuka ya ce sai dai in mutumin ɗan ƙabilar tamimu ne ko bakureshe ko ansari ko abin nan amma irin masu kamun ƙinana ya ce to na ƙare amsa kyautar waɗannan to in misali mutumin yama kyautar zai ma gori ko kyautar da yama dama ba don allah bai ma don ya maida ka ƙarƙashin shi ya sa ka cikin hizar shi ya maka kyautar to nan shi ne sai kake amsa amma in dai babu wannan to ka amsa shi ne abin da ya yi babu kabulil hadiya wannan babu zai karantar da mu halaccin karɓar kyauta da kuma muhimmancin karɓar kyauta an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala adat ummu hufayd khalat ibn abbas ummu hufayd khalat ibn abbas saboda yar uwar maimuna ce ta yi kyauta ila nabi sallallahu alaihi wasallam aqitan ta yi koma maki ciku wa samnan da dangulan shanu wa aduban da kuma naman damu fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqid wa saman ma ke ci cikun nan da kuma dungulan shanu wa taraka dab sai ya bar naman na damo ta ƙazuran sau da nafsu sai yana ƙingyami ka san za ka samu abu na halaka ma wanda bai sa wani ya kaga shi bai san cin ciku wani bai shan madara wani bai mutane ne za ka kara kana wani bai cin kihi kaga ba din najasa ba ne saboda shi a zuciye shi yana ƙingyamin abu to ba a san abin da bakka san ci kuma dole ya kaci in ma gudu ne ka ce wallahi ban saba ci ba shine ka'ida amma ba ya raba kuma ka aibanta ko ka hudu wani abu na aiki a kai ne baka so ma bar su da san ta'amun qattu in ishta'a akala wa illa taraka in ma yake na mangara abu ya ci abinda baka so kakka sa ma kanka dole he ka ci an baka tafiyoka wani shi baya san shan tafiyoka zai ci shi in baka yin suka ce ban saba sha ba ko a garin mu ba a shan wannan qala ibn abbas fa ukila ala ma'idat rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ci wannan damu a bisa tariqin manzo sallallahu alaihi wasallam walau kana haraman ma ukila ala ma'idat rasul inda naman damo haram ne da ba a ci ba a saman tire na manzo da sassan na abinci amma ga cikun ga danyen man ga naman daban sai dinga ci daga cikun da danyen man ya bar kuma bangaren naman dama saboda bai saba ci ba aka tambaya da sai ce ni ajili ni a afu saboda a garin mu ba mu cin wannan makka kaga makiyaya ne makiya suna da wadatar dabbobi irin wani kwara da wani kifi da wani wannan duka su basu damu da shi ba saboda suna da wadatar nama to guran da babu yanzu mu kaga gari da shi ne zaka ga wani kwara wani abin nan sai ga yanzu yan kauyen da suke sai da mana kwara wasu a kauyen basu cin ba yawanci kaga ta yankin katsina da wannan hula ne suke kawo hula ce ina ruwan shi da kwara ba hula ce shi ba hula ce girki kana cin kwara ma barin gurin zai in dai bahullaci saboda yana da nama da madara sai dai bahullaci ne dan birni amma bahullacin daji fara ai kamar azaba ka bashi ma fara amma kaga su suke ga kuma shikenan su kawo duka su zama sun saida to ba san aibanta ba in baka ci shikenan a kitabul atima bukhari ya mai mutaji ba ma kana wilaya kula hatta yasammi hatta yasamma lahu bayalan ma huwa ma ki bai cin abu sai an ambata mai menene wanne san menene kaga yace wannan naman menene sai aka ce naman damu yana da kyau an kawo ma nama kaje sai aka kama nama to naman me aka kama ba sai kaje ka ci ba ka ringa to ni naman wani tsuntsu ne da na rasa menene kaga me wannan ya ce a tushe kaga in kaje kanka je ka ringa ko anguli ce ma ki da ka zaba naman menene kaga ya ce ma kaza ne ka gani saboda karrama ka ne aka yi sai aka kamo tujan kaga tujan da zai sai zabi 100 ko sai zabi 50 to kai aka yanko tujan aka kawo maka shi kaga ni dan dan karrama sai kuma babu shuwa wa fi dhaba'i babu dabbi da mu halaka ne sai dai kenan annabi sassan shi ba ci amma nan ba nuna haramcin cin naman da mu anan kuma ba za a ce ba kenan ba za a ce ba alwazi'ut tabi'i kalwazi'ud dini ba za a ce ba abin da a ɗabi'a ya hana ka cin abu kamar abin da addini ne ya hana ka a alwazu ɗabi'i wanda yake na ɗabi'a wanda yake duk yake kan ɗabi'a salima yana ɗin abin ba wanda dan ba ku saba ci ba kawai misali alwazu ɗabi'i abin da ɗabi'a ta hana ka ci kaga yanzu kamar irin su wani hashara ta kyankyaso ne kurgunguma ce giski ne misali wani tsotsa wannan kaga a ɗabi'a duk wanda yake kan ɗabi'a ai wannan abu abin tsantsani ne sai wanda yake ɗabi'a dabbobi kamar kafirai wanda zaka samu na abin amma ko kafiran da suke kamar kiristoci da wanda za abin tsantsani ne to wannan abin ba bukatar qur'ani ya ce ma haram ne ko sunna ta ce ma haram ne saboda duk wanda yake kan ɗabi'a nagartacciya yana tsantsanin abin to he shari'a ta wadatu da abin da ya hana ka na ɗabi'a ba bukatar sai an ce maka an kama aya ko hadisi akan wannan عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه ما كي أنظمي دابين شيكا تنبيع هدية أم صدقة kyauta ce ko sadaka mun san haramun ne sadaka a haƙƙin mazararsa sa bayan kila sadaka qala li ashabi kulu sai ce ma sabai ku ku ci ku ku ci wannan ya nuna in an kawo maka abu kai akwai wani abin da ya hana ka amfani da abin to kana iya ka ba wanda shi ba abin da ya hana shi amfani da wannan abu an zo ma da abu kana azumi akwai wanda sai ce ka ne wala azumi nake sai dai ku ba wasu kuma ga wasu nan wage su suna halahalatu ka gani an kama baka bukata ya za ka maida kuma ga mabukata abin a kusa ka amsa su ka ba su wala mai akul wani ila hadiya da raba biyadihi sai sa hannun shi fa kala ma'ahu ya ci tare da sahabbai din wannan ya nuna kuma cin abinci tare da jama'a ba wai mutum ya zamanto kenan idan ma mutanen su sake shi su ci kaga inda zai ki ci sai su dan yi ɗari-ɗari to amma ka sa hannu sai ka taimaka ma sauran su ma su ci kai ne aka zo bakunta kai ne jagoran bakuntan kai ne sai aka ka abinci kai sai ka ki ci kaga kama waɗancan sauran bakin ci a ko da ka koshe ka dan sa hannu kana dan taba kaɗan don saboda wancan su sake shi su ci amma kai ka koshi ko kai baka bukata su kuma waɗancan din mabukata ne sai ka ce kai ko ci ko kuma ya kai loma ɗaya biyu ya kawar da hannu to yanzu da wancan wanda ya kwan biyu yana jin yunwa kaga shi ma dole zai cire hannu amma sai ka tsaya ka yi wannan don su samu su su ci ana na subir malik radiyallahu anhu qala utiya nabi sallallahu alaihi wasallam an zo ma nan sassana da kyautar nama faqila nam eh ita kyauta akan bada ta dan wasu manufofi wanda za a iya bada ta dan wasu manufofi misali gyara alaka jayo soyayya jayo kaza shi yasa zaka ga wanda mutum zai arma sai dinga bata kyauta ai kaga inda lada yake nema zai iya ba wasu ka gani kuma zaka iya ka dauka ka ba wanda yana da ma kaga wanda yana da mai kuɗi ma ana ba shi wannan ka gani amma kaga sarka ka zo kana mushi wannan saboda haka kyauta akan yin ta dan wasu a kararu sai ka dauki kyauta ka ba mai kuɗi don saboda ya baka da yawa ka gani alayyi wannan gashi wani tumu ne muka yi dai gashi aka yi ka dan murmuro mushi ka gani to ka gani sai da wannan amma ka ga da ka ba man ba akwai talaka da suke bukata ba amma sai ka dauko sai ka kawo ka gani to shine amma sadaka kaga ita wata abu ce wadda kawai akan yin ta dan Allah ita ba yin ta dan wata manufa wadda take ta da ana nasu bin malik radiyallahu anhu qala uta nabi sallallahu alaihi wasallam an zo maki da nama faƙila sai ce faƙila ya aka ce mai tusuddik ala barira wannan naman sarƙa shi ne aka ba barira faƙala ya ce huwa laha sarƙa wala na hadiya lalle ita haƙƙinta sarƙa ne mu kuma kyauta kaga a namsa a dabbobin zakka ne aka ɗauka aka baka a matsayin sadaka maki sai ta tukunya tana raɓaɓɓaka an yi wannan an aiko ga shi barira ta aiko to leƙa ka ga irin abin da yake jayowa kauna kaga barira miskini ya ce talaka ce ta dafa sai ta bada to haka ake san ko da gida ne na talaka an yi wani abu kaga ai da haka ake an yi wani kunun kanwa sai a ɗauko sai a zuba talaka in yi irin abubuwan shi sai zuba sai aika ma mai kuɗi so shi gidan mai kuɗin ba a kunun kanwa sai ɗanyi sai aiko ka gani ɗan kawai sai su yi hora sai a ɗauko hora wannan sai a aika sai a daho wani abu wanda ana ga shi a gidan ba za a yi ba kuma za su marmarce shi to shi ma taraka sai sai aiko su ma ya su aika to ka ji tsarin yadda ake kowanne yana yi karka zama kamar bakar shika kawai ya ya dauka a bada in mace ce dan uwanki yana miki kokari in za ki je sai ki kaga mata da da wuya kaga ta je ziyara sai ta yi tukudi ko abinci ko kaza ta dauka ta kai gidan da ta je ka gani to in so kuma ita ma sai a samu a yi mata abin haka ki in za a mai da kwanon wani a bada wasu kuma ana leƙa munasubat sai a hada sai a bada ka gani in mace ta aika kunu da azumi ta aika ta su kuma lattijan mata sun tashi su wani biskiti wani dan dinki wani kaza sai su bada kaga dai duka remi da kaunar juna babu kiyayya to irin wannan makarimul akhlaq yin su ne ake bukata so wajen kabulin hadiyya mm akwai wayan da misali za ka kai wajen wasu su yi haka ziyara za ka kai musu ziyara na'am ko san abu su da kayan kai na'am suka ga sun kuku sun muka kinta wanda Eh.
kai kai dai ka san kama- kai ne ma ya kamata ka abu Eh, haka ne.
amma sai su kuku su eh shi wannan ai dama shi irin wannan kamar matsayin garawa ne yanzu da aka ce maka mutum yana jami'a zai tafi sai a gangama dangi wanda ya bada kaza wanda ya bada kaza aiwatar ma'aikaci zai zama wannan ɗan abin da suke ɗan haɗawa ta ɗan- ta ɗan soya aya ta bashi wata gushiya ta bashi radda ya zama wani ma'aikaci kaga zai zo ya musu sha tara ta arziki to irin wannan ɗabin da suke bada kaɗan kaɗan amsa shi ake za su ji daɗi in baka amsa ba sun ji daɗi ba to amma kuma annabi sai yakan karɓa kyauta kuma yusibu alaiha ta ɗauki wani ɗan eh, abin nan ta baka inda hali sai ka ciro ta jika biyu sai ka bata jika biyar sai ka bata jika goma ko kuma gaba in ka dawo kai ma sai ka mata to in ka ba su ma zaka ga suna ɗan shiri suna daidaita lokacin zaka zo sun ɗan samu wani ɗan ko ya yake saboda ai su sun riga an saba da wannan karamcin to kamar ana haska ma mutum ne wannan ne wannan ana shi ne ake ce alheri bai da kaɗan Mm. babu man ada mafiya irin wannan makarimul akhlaq din zaka ga suna neman su su bace ni, suna neman su bace ni. ka gani shi ne zai ga to dan me za ku bani wannan abu eh mana ka gani haka ne babu dadi ai ba ma za su ji dadi ba kamar mutanen kauye ne yanzu in ka je kauye su mutanen kauye wannan abin da suke ba ɗan tiya goma mutum yayi sai ya bada su sun hisan ma kashi wannan dan bahu da mandan su sun ma hizo a shi a gani babu man ada ila sahibi wa taharra ba'da nisa'ihi duna ba'd wannan babu zai bayyana mana hukuncin wanda ya ma abokin shi kyauta kuma sai ya kirdadi bangaren matan shi banda wani bangaren lokaci da 20 a to to to wannan ne insha Allah sai mu- sai ake matan da wannan din yana da yana da tsawo insha Allah kina wannan babe na alhiba yana karantar da mu ɗabi'u waɗanda suke na gargaru kuma lalle kyauta tana da amfani wanda yake mai yawa a cikin mujtama magancewa yayyar juna tsakanin al'umma yaɗa alkhairi a tsakankanin al'umma sannan kuma haɓaka ma arziki ɗin a tsakanin al'umma samar da kyakkyawan ambato duka wannan tasiri ne haɗa danƙon zumunci duka kyauta tana da irin wannan wannan ne shi yasa maki sa sai ka ɗaukan kyauta aika gidan sayyidina abubakar sayyidina abubakar sai ɗauka su aika ma manzala sallallahu mace hita ma mijinta alheri kaga annabi sai na gidan aisha sai ummu salma ta in ta da wani abu mai daɗi sai ta aika mushi zainab sai ta tanadi zumuwa sai ta mushi kyautar wannan abu sai dai tana khadija sai ta mushi kyautar zaid bin haritha to mace ma ana so ta ringa ma mijinta kyautar wasu abubuwa wani ustaz ne ta sai dan masarci sai ta bashi wani dan turare mai daɗi sai ta bashi wannan dan turaren da ta bashi shi kuma sai kaga zai ainihin so nake Allah hore mu wance dai in mata wani abun a zo a gani ai matan nan kaza kaza in ma wani laifi ta yi dan alherin nan da take shike da sai sai abin nan wani dan ji mai daɗi sai ta yi abin nan to shi ma kuma ya dinga surprise wata rana kawai ba zato ba tsammani kawai sai dogo wani abin a zo a gani sai yi mata wani surprise shi ma saboda wancan alherin da take mashi kada to da wannan sai ka ga ana samun abin nan a tsakani to duk ana sa haka da da ma'aiki da da ma'aiki shi ma ana son da ya zama yana yawaita duk da kaga wajibi ne ma uwaye to amma akwai su kyautanni ka shiga kauta wanda suke bukata na kyauta na daban su ma kuma uwaye kuma sai su dinga ma iya kyauta karamci ne kuma su uwayen kaga dai shi ke ba su ba amma zai zama shi kyautar wani abu kaga dai sai zama shi kyautar wani abu to wannan alherin yana jayowa sai ka ga dan ko ɗanka ne karami da ko shekara mai kyauta to shi ke sa kauna tsakani shine zaka ga uh, masu kuɗi masu mammako ana samun ƙiyayya tsakaninsu da ɗiyansu sai ka dinga saboda yana da mammakon kawai abun wajibi ne yake maɗan abun wajibi ne ke maɗiyar ya za a ce ya kamace kawai bakin abin da yake na wajibi za ka ma ya kama ka ɗauki wasu kuɗaɗe ka ba ta saboda matsayin ta na mace da kwai abin da za ka saya ba sai ta gaya ma ba dole ba sai ta ce maka wannan kuɗin da za ka ba ta gobe in wani ya ba ta ai ba zai ba ta mamaki ba saboda ta saba amsa kuɗin ka gani to irin wannan kyautannin suna da kyau hatta da ɗiyanka ko da ƙaramin yaro ne ka ɗan zuwa amma ka ce a yara hau ba ɓata wasu ni waye muni ni uwaye na sun mu kuna ɓata yara ya za a yi kamar nasara waya mutu waya harko to sai ka kawai yaron soke ka mutu a shi daɗi in matar ce so take kawai ya mutu a more saboda ba wata kyautar da yake mata kenan kawai wadda tun da ba wannan in an mutu a huta ka gani amma ka samu kuɗi mai yawa ka samu wani alheri ka ɗauki mummukka mata ita ma tana da wasu danginta da za ta yi wasu abubuwan ta waɗanda suke na daban to wannan kyautar da za ka mata sai ta je ta sarrafa ita ma ta yi abin da za ta iya da wannan duka wannan shine musulunci ya karantar da mu wasu ɗabi'un an zubar da su wasu kuma sun yi nesa sai a ƙauyuka za ka samu wasu makarimul akhlaqi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da imanin zukatanmu da gina shi da kyamata da mu kafirci da dukkanin miyagun ɗabi'u Allah ɗabi'antar da mu akan ɗabi'u waɗanda suke na girma ya rabbal alamin Allah ya nisanta mana dukkanin ɗabi'u wanda suke na karanta ubangiji subhanahu wataala ya kare addinin musulunci da musulmi Allah musalla ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين على ما بنا الحسنة خلقنا دين حسنة الا انت وصرف عنا سيئة لا صرف عنا سيئة الا انت اللهم اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والادواء والاعمال يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك